الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن استودعتك ما علمتني فارشده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله بسم الله يا رب قواعد ya zo na shida namu ya kai na bakwai kenan a da yace summa yali istifatul wajibatu fi haqqi rusuli alaihim salatu wassalam sannan bayan sifofin Allah matabbata da jaizai da mustahilatu a sifofi wajibabbu cikin haƙƙin manzannin Allah alaihim salatu wassalamu suna bibiyar waɗancan sifofi na Ubangiji awwaluha na farko daga cikin sifa matabbaciya ga manzannin Allah a sidku gaskiya wajibun sifa ce wajiba bi ma'ana matabbaciya fi haƙƙin rasulillahi cikin haƙƙin manzannin Allah ba wani annabi ko manzo maƙaryaci bal ba wani annabi da ya taɓa yin ƙarya ko so ɗaya ko kafin annabta ko bayan annabta dai mutum Allah ya kaddara zai zama annabi to ba za a taɓa samun sa da yin ƙarya ba ko so ɗaya saboda ya samu amana a wajen mutanensa su yadda da duk abin da ya zo da shi ya zama duk wanda ya ƙarya ta fito ya yi ne ala ilmi ba yi da uzuri a wajen Allah tunda tun da ya taso ba ku taɓa jarraba shi da ƙarya ba sifa ce wajiba cikin haƙƙin manzannin Allah wal amanatu da rikon amana babu annabi mai cin amana amana wajibatun sifa ce matabbaciya fi haƙƙin rasulillah cikin haƙƙin manzannin Allah wa tabligu ma umiru da isar abin da aka umarce su da shi na manzanci zuwa ga al'umma wajibin wannan sifa ne matabbaci fi haƙƙin rasulillah cikin haƙƙin manzannin Allah alhamdulillah sai ne akhbari shafi na sha nawa shafi na sha ɗaya ina za mu tafi fasulun rabewa ke na insha Allah mun ga muƙaddima fasali na farko cikin littafi akhbari fi taharat zai mana bayani a cikin abin da ya shafi tahara الطهارة الجسماني طهارة تخبسي da hadasi kun rabu kismani rabo biyu taharatu hadasin akwai tsarkin hadasi wa taharatu khabasin da kuma tsarkin khabasi hadasi shine abinda mai ashimawu ya gaya mana abubuwa guda biyar albaulu wal ga'idu wal maziyu والودي والريح to guda hudu daga cikin biyar din nan su ake yi wa tsarki fitsari da bayan gida mazi da waji amma wala yustan jamin rihin ba a yin tsarki da an yi tusa tana karya alwala amma ba ta karya tsarki su ko waɗannan guda hudun suna karya tsarki suna karya alwala wadda halatu kabasin da tsarkin kabasi shi kuma kabasi shi ne abin da ya shafi jiki da gurin yin sallah da tufafi taharatul kabasi minal jasadi wa saudi wal makari najasa da ta taba tufafinka ta zama kabasi ko a jikinka ta fito ko ba a jikinka ta fito ba wanda ta taba tufafi ko gurin yin sallah kabasi ne ko a jikinka ta fito ko ba a jikinka ta fito ba tsarkake ta ya zama wajibi kafin a yi sallah wala yasihu jami'u dukkan wannan nau'o'i guda biyu na hadasi da kabasi la yasihu baya inganta tsarkinsu baya inganta illa bil ma'i lahiril mutahhir sai an wanke da ruwa mai tsarki mai tsalkacewa wa huwa allazi lam yataghayyar launuhu shi ko al ma'u dahuru ko al ma'u lahirul mutahhir shine wanda launin sa bai birkita ba au da'amu ko ɗanɗanonsa, au ra'ayatu ko ƙanshinsa. bai jirkita ba bi ma yi fari da abin da yake rarrabe shi ko yake bambance shi daga launinsa na asali ko ɗanɗanansa na asali ko ƙanshinsa na asali baya bambanta shi galiban marin jayi ya ce kan zaiti kamar man zaitun idan ya jirkita ruwa baya yin alwala wasamni da ɗanyen mai kowane iri wanda baya bacci wadda sami da daskararren mai mai yin bacci kulli dukkansa kowane irin kitse man shanu manja da sauran da duk wani mai da yake kwantawa yayi bacci walwazai ko da abin da ya shafi romo ko miya wa sabulu da sabulu walwasaki da dauda wa nawihi da makamancinsa asali alwazahu amma suna cewa dauda ta jikin dabbobi alwasaku kuma dauda ta dan adam alwasaku da al'ausaku dauda da ta fita a cikin dan adam aka ce wasikun mai datti wasaku kuma dattin to wazahu dauda da ta fito daga cikin dabbobi sai suke ce mata alwazahu to duka wannan ya dirkita ruwa launi launan au da'aman au rihan ya warware masa tsarki wato tsarkakewa wala ba su amma babu laifi duk turabi a dalilin turbaya ruwan ya jirkita ta gane ya yi ta gayyara launin auɗamu auri huhu duk turabi ka gane ya yi babu laifi don launin ruwa ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa ya jirkita a dalilin turbaya turbayar kuma kowace iri da jar ƙasa da falar ƙasa walhamai da taɓo ruwan tafki ne da ya kusa karewa sai baki ya yi duhun wannan ƙasar wasabakati da kanwa sai ya yi ɗanɗanon kanwa wal kuzzi da jan gargari wa nawuyi da makamancinsa kamar farar ƙasa da sauransu wannan duka ba laifi in dai tare suke mazauninsu ɗaya saboda bakotaka ne launinsa ko ɗanɗanonsa ya jirkita wannan ba zai hana ya aiki ibada da shi amma ka ɗebo ruwa kuma ka zo ka haɗa shi da kanwa sai jirki to wannan ba zai ibada dan ana magana ta gayyara eh ya jirkita ne a biljiwari da makotaka tare aka same da kai ka haɗa su ba to wannan ba zai cutar ba inda ɗayan waɗannan abubuwan ko ɗanɗanon ko launi kamar bishiyar maina ce a cikin tafki sai ruwan ya yi ɗaci saboda saiwar maina da take cikin wannan tafki to wannan ɗacin da zai hana alwala ko tsarki da shi ba ko da kuma ya yi ɗaci furt ba za a iya sha ba zai hana ba saboda an taɓa yi maza Allah game da ruwan teku wace ya rasulullah ruwan teku zan tsina da shi baya shawuwa ruwan da muke ɗauka kuma a cikin jirgin ruwa ba zai ishe mu mu sha mu yi alwala ba sai ce to ai albaharu mai satun a wato hillun mai satuhu a ɗahuru ma'uhu wal hillu mai satuhu sai ai ruwan teku ruwansa yana da tsarki yana tsarkakewa sannan kuma mushensa ma yana da tsarki sai a ci kaga har ya kala ma da abin da ba a tambaya ba saboda haka duk wani ruwa da aka same shi asali yadda aka same shi haka aka same shi da ɗanɗano ko launi wannan baya hana shi yin alwala kamar da masu mawai suka maka awul jari ko shi ma abin da zirni ke auki bari ce ko ruwan da yake gudana amma har kwal ko farar wuta kaga kwal kamar gawayi ruwan da ya gudana ko ya bubbugo a wajen zai baki kamar tawada to wannan baki ba zai hana shi alwala ba saboda haka aka same shi sai me yawwa a'a a ba zai ba ai ya jirkita shi ajinabi ne yawwa in ya jirkita da wani ajinabi ba ne wancan kuwa dan uwansa ne abokin zamansa ne za ya shawuwa saboda zarfi ba to kamar wani tekun wani tekun gishiri ne wani zarfi ne ba ya shawuwa to amma ba zai hana yi ibada da shi ba tun da haka yake wai ya jirkita a to wannan ba zai yi ba in ya jirkita saboda makotaka ake magana haka aka same shi da wannan kanwar ya shafi na nawa sha biyu fasulun mun ƙalasa kuwa walwaji muna magana a kan najasa ko da hukunce-hukuncen najasa walwaji da waji shi ma najasa ne bidalin ana rubuta shi da dalu ba wazi irin na mazi mai zal ba ana rubuta shi bidalin da dal muhmala wanda ba a masa dugo wa fil yayi a cikin ya aran nan ta wadiyu wa jahani akwai fuska guda biyu a luga tana da lukoki guda biyu luga ta farko a tashdidu shadda sai ka saki dal din kai masa kisra ka ce wadiyu wacce kabihu da kuma sauki sai ka ce wajiyu duka sunansa ne wanda ka faɗa sunansa ne a luka wajiyu bitta shididi ko kuma wajiyu bitta kashidi wa huwa shi waji ma'un ruwa ne a biyabin fari sakilun kuma mai kauri ya karuji yana fitowa galiban marin jayi wato yawanci yana fitowa a kibal boli ƙarshen fitsari ka gane ai to misali a ce fa yajibu ma yajibu min al-bawl in wani ya fito hukunta tsaye da fitsari yanda fitsari yake na jasa shi ma na jasa ne yanda ya zama wajibi a wanke mahallin fitowar fitsari shi ma wajibi a wanke mahallin fitowarsa wal maziyu da mazi shi ma irin wancan yana da fukokin guda biyu irin na waje ko ka ce maziyu ko ka ce maziyu ana rubuta shi da kasri zali maziyu al-mu'jama wanda ake masa digo ma'un shi kuma ruwa ne abiyadun fari raqiqul qarara yake bai da kauri ya kharuji yana fitowa inda lazzati yayin jin dadi na sha'awa bil in'adu da miƙewar gora ai abin da ake yin da in'ad shine kiyamin zakar miƙewa a zakar inda lula abadi yayin wasanni da mace na sha'awa au tazkari ko kuma tunani na sha'awa bi fati ta tazkari ana rubuta shi da fata'an ta ai a tafakkuri shine tuntuntuni na sha'awa yana jawo mazi wa ramadun najis tokar najasa wa dukanu da hayakinsa najasa ne amma wannan kauli nasa yana da launi kamar yadda mai sharhin sa a ƙasar hasiya da yake wa ramadun najis wa dukhanu najisun yace haza da ihun wannan kauli na mai iziya yana da launi wal mazhabu mazhabar malikiya dai taharatu ma tsarkin su shi tokan najasa da hayakin najasa fal makhbubu bi rawsi a gurasar da aka tsana ta da kashin dabba annajisin ne na jasa kamar kashin jaki kashin shanu ai ba na jasa ba ne yawwa kashin jaki ko kashin doki ko ba kashin mutum ne aka yi makamashi walau ta'allaka a to na yi ƙasa ko ɗahirun yawwa gurasar da aka tsana daga alkubus makabus abinda aka yi burodinsa ko gurasansa da kashin dabba mai najasa tsahirun wannan gurasan yana da tsarki za ka ci kayanka walau ta'allaka bihi shay'un min ramadi ko da wani abu na tokar ya ɗamfara da wannan gurasa ko wannan burodin ka kaɗe kayanka ka ci tokar ba na jasa ba a mazhabar malikiya wancan ƙauli ne mai rauni malam ya kawo to alhamdulillah in ba za ka zauna kawai za ka tafi ka muna alƙawarin ba za ka yi komai ba kuma kana wasa risala ta fi nawa ɗari hudu ɗari hudu da tisa'in da ɗaya a samurin dali risala na'am so mun gama batun gulun kwana saura batun shayarwa wal mar'atu mace da ta haihu turzi'u waladaha tana shayar da ɗanta fil ismati in tana cikin tsarin auren wannan uban ɗan ina fata an gane in tana ƙarƙashin isma na wannan mijin da ya aiki wannan ɗan to dole ta shayar da wannan ɗan jaririn da ta haifa domin tana cin tuwon ubansa tana shan ruwan ubansa illa an ya kuna misluha la yurdiu sai dai idan ya kasance mutum irinta baya shayarwa ana maganar wato alburdi atu kuma yace illa an ya kuna misluha kuma la yurdiu ko tunda ana magana ne akan shayarwa sai dai in ya kasance mace irinta ba ta shayarwa li uluwi kadari ya azin ne shanin samar shani saboda ɗaukakar darajarta ka gane ya ita irin sarakai ce ko irin manyan attajirai ne wanda gidansu ba a shayar da jariri kawai wahalar su su matan gidan su yi goyon ciki su yi naƙuda ta haihu shi sun gama daga sun haihu sun rabu da jariri mai renansa daban mai wanke masa kaji daban mai masa wanki daban mai shayar da shi daban to in ta zama irin wannan ce ka auro dama ka sani fala yalzamuha shayar da ita baya shayar da jaririn nan baya wajaba gare ta illa idza kana waladu sai dai in dan ya zama la yaqbalu gairaha baya karban nonon watanta kamar da mai iziya ya kawo to fa innaha ko fa innahu yalzamuha irda'uhu to a wannan hali dole ta shayar da shi ko da gidansu ba a shayar da jali in ina ba ta an gane dama an kawo irin wannan kai ma ka sani ko kafin a je ga aihuwar ma ai za ka ɗebo masu maka hidima ko da masu mata wanki da wanke-wanke da masu dafa mata tuwo to idan ta haifa maka ɗa ba za ta shayar ba ka nemo mai shayarwa amma in ba irin waɗannan matan ba ne kuma tana ƙarƙashin auren uban ɗan to dole ta shayar da shi walil mutallaqati ya halatta ga wacce aka saki rada'u walad ya ta shayar da ɗanta amma nauyi da ladan shayarwan ala abihi yana kan ubansa tunda yanzu ya sake ta sun rabu kuma ba wajibi ne ya ciyar da ita wasu da babu aure to ita ma bai zama wajibi ta shayar da ɗa ba amma wala an ta akuza udrata raba'iha ya halarta ta karbi ladan shayarwanta in ta ta in taso in ta ita ba za ta shayar da shi kyauta ba tun da dai dama ita ma fafutuka take ta ci ta sha to dole ku yi lada ko duk wata ko duk sati ko ku yi jinga zuwa lokacin yaye ka biya ta ladan wannan shayarwa walhabanatu renan ɗa lil'ummi yana hannun uwa ba da talaki bayan saki idan uwar jaririn nan sun rabu da uban jaririn to za a bar mata wannan ɗan da ake shayarwa ta ci gaba da renansa ila itilami zakari har zuwa yin mafarkin ɗa namiji ba wai daga ta yaye a zo a karɓe ba sai ya balaga sannan ya nemi gidan ubansa a shari'a wani kahin unsa da kuma aurar da ya mace idan jaririya ce ko yarinya ce suka rabu da wata da wanda suka ragu to a bar mata har zuwa ko ta fara jinin haila ba za ta dagun uban ba a shari'a sai san da aka mata aure wa dukulin biya kuma miji yayi dukuli da ita to in ta kaso auren ta nemi gidan uban ita wata ta gama na wa zalika wannan haƙƙin reno ba'ad al-ummi bayan uwa in matar in ta mutu idan uwar ta mutu ba a kai lokacin mafarki na balagar namiji ko kuma aular da wannan ya ba sai uwa ta rasu auluki had ko aka aular da ita to wa zalika wannan renan liliddat yana komawa ga kakar yaron wata ta haifi uwarsa kuma sannan in babu kaka da ta haifi uwar lilkala renan yana komawa ga innarsa kanwar uwar ko yar uwar ita ma a matakan nan guda uku ‘yar uwa shaƙiƙiya na uwar in ba kalar kenan, ‘yar uwar uwarsa shaƙiƙiya ko ‘yar uwarsa li ummiya ko li ajiya. Fa'ilan da kun liga wirahin min ummi a hadun, in ya zama ba wata ɗaya daga cikin ma'abotan zumunci na uwar, dangin uwarta mata babu, to fal akhawatu sai a dawo da jaririn na hannun ‘yan uwansa mata, akhawatu ɗin nasa, ba kalolinsa ba. in akwai yayinsa mata da suke aurarru a gidajen mazaje to sai a kalko yaron a kai musu ana nema masa inda zai fi samun kulawa shari'a tana kula da inda zai fi samun gata da kwanciyar hankali yawa dangin uwa sun fi tausayi akan dangin uba kuma dangin uwar ma mata in ka cire uwarsa to ba wacce za ta fi kula da shi kamar kakarsa da ta haifi uwarsa in babu ita sai yar uwarsa ko kanwar uwa kala ka gane ai da sauran dangin uwa in an rasa to sannan za a dawo dangin ubansa su ma sai aka zaɓo mafi tausayi a cikin su su ne yan uwan uban mata a kawatu kenan suna sun fi tausayin ɗan ɗan uwansu idan babu su wal ammatu da gwaggwanni ka gane ai gwaggwanni na uban fa wanda akhawatu din na uban ba nasa ba a wato yan yan uwansa kai amma ammatu gwaggwannin sa idan akwai gwaggo tasa ko ta uban to ita za a bawa ta yi nan kaga dai har yanzu a hannun mata yake an dawo dangin uban ma a hannun mata ne sai ne Na'am? Yawwa. fa'in lam yakun fa'in lam yakunu idan dukkan waɗannan mataye ba su kasance ba babu su ba a samu ko ɗaya ba babu kakar babu innar babu ‘yan uwansa mata babu gwaggwanninsa mata to fal asabatu sai a ba wa asibai maza ke mata ba su asu sai a kawo shi wajen yayansa farko shakiki ya kai wa matarsa ta kwanan zai shi uban babu tausayi a nan don matan wannan yayu nasa suna ga an kawo musu kishiya ba za su rike fi kamar da za su rike ƴaƴayen yadda ka san maraya haka zai tafi a gida idan babu yayu maza to sai a kai su wajen baffofi yan uwan ubansa ka gane a ko wajen kakansa daidai duk wani asibi dai shi bai tantance ba bai ga dalilin bambancewa ba tunda duk wanda aka ba matarsa zai kai a cikin asibin da ce daga wahala sai wahala sai wahala ba saboda ko da shi yana da tausayi to fa matarsa zai kai shi yaushe ya zauna a gida da zai kula da lafiyar yaro da abin da yake ci da in yayi kashi a wanke in bai gasa ta yi datti a canja ko a mar wanka ina ke da wannan lokaci to ko ma waye aka samu a cikin asuban a bashi ya kai wa matarsa a nan yaro zai zai zai shiga garari ke to alhamdulillah sai sai kuma kuncin ciyarwa barka da fitowa da lafiya ya almajiran alhamdulillah sai wa hashiyatul adawi tashi na nawa ne hashiya dari da saba'in da biyar to ina za mu tashi to ta farko ne ثم يستنجي بالماء ثم ai بعد أن يحك يده bayan ya goge hannunsa da ƙasa wa ya gasiluha ya wanke ta to yastanji bil mai sai yayi tsarkin duburan nan da ruwa amma zakarahu abinda malam ya ambata min jam'i na hadawa bayan istijai wal wal istijmari to ma zakarahu min al-jam'i min al-jam'i bayan istijai wal istijmari wannan jumla ce mubtada ma zakarahu abinda malam ya ambace shi min aljam'i na hadawa baina istinja'i wal wal istijmar tsakanin tsarki na ruwa da kuma kala hoge huwa al-afdal shine mafi falala shine mafi dici li fi'lihi domin aikin sa manzo alaihi salatu wassalamu zalika ga wannan sifa shi da kansa manzo Allah an rawaito yayi haka to ya zama shine al-afdal wa inda istimalil ma'i yayi amfani da ruwan nan wajen tsarki yuwasilu sabbahu yana sadar da zuba wannan ruwan ayyuwali yana jeranta sabbahu zuba ruwan kamar sabbatu na ga ya rubuta eh to a nuskar risala dai sabbahu ne in ka ce sabbatu zai zama mudafu to ina mudafun ilai a gaba dai wayar sarki yace wannan ko fi'ili ne mudari ba zai zama mudafun ilai ba a ka'ida mudafun da mudafun ilai duk sunaye ne babu fi'ili babu harafi mudafun suna ne kamar mubtada da labari ne kowannen su suna ne mubtada suna ne labari suna ne mudafun ma suna ne mudafun ilai ma suna ne kamar ka ce abdullahi abdu ba suna bane Allahu fa ai ba za ka tambaya ba ko gulamu zaidin mudafun ne wa mudafun gulamu suna ne yaro zaidin ma suna ne to sai dai zama sabbahu in ko kace sabbatu to sai ka ce ma'i kuma ko wa yuwasilu sabbatu ma'i ka gane ai kuma shi ma ba zai zama rufu'a ba zan mafu'uli ne sai zai zama waiwa sulu sabbata ma'i ya dinga jeranta zuba ruwa to tun da bai kawo mudafin ilai ba na ma'i kuma yayi rufu'a to ka cire 'ya'yan takuna ya zama sabbahu kawai yuwasilu sabbahu ai yuwali ya dinga jeranta sabbahu zuba wannan nasa ba wai daga ya zuba sau ɗaya ya wanke dubura shi kenan ba a'a ya ci gaba da zuba ruwa min gari tarake ba tare da jinkiri ba kada ya bar hannunsa ya bushe ko kofar duburan ta bushe li'annahu domin yawan zuba ruwan nan ba tare da jinkirtawa ba a awanu alal izala shine mafi taimakawa izala izala shi da gusarwa eh kawarwa a awanu shi ne mafi taimakawa alal izalati a bisa gusar da wannan kashin da yake duburar da kuma najasar da take gurin wa aqrabi laha kuma shine mafi kusantarwa laha ga gusar da najasa wa yastarki yana sakin kofar duburan ma'azalika tare da wannan zuba ruwan kalilan kadan ka san shi kofar duburan a tsuke take ko to idan ka wanke zahirin tana tsuke lokacin da ta budu kuma guntun kashin da yake baki sai ya bata ma wando kaga tsarki ya baci in ba a samu tsarki ba ku babu alwala in babu alwala kuma babu sallah saboda haka lokacin da zai wanke ya tarki yana sakin kofar duburan ma'a zalika tare da zuba ruwa kalilan kadan li'annal makharaja domin mafitar kashin nan fihi dayyibatun akwai danyantaka na kashi a ciki fa idza qabala hulma'u idan ruwa ya fuskanci wannan danyantaka na bayan gari in kamasha ka gane ai zai tsuke to dole sai kai kokarin budewa ah ba dayyibatu bane ko menene ne لأن المخرج فيه طيات ko akwai nannadewa fata da take nadewa a kofar duburan tun ba ma mutum mai basir ne mai tsoro ba sai yudin nadewa ba ana cewa dayyul arabi nade kasa ko wasu samawatu maduwiyatun bi yamini sayyadin ya nade to dayyatun akwai fata mai tsan nannadewa a kofar dubura to fa idza qabalahu al-ma'u duk lokacin da ruwa ya fuskanci wannan gurin ba ruwa ba ko wani bako abu ne ya taba gurin in ka mata sai ya yankwale haka al'ada kofar dubura ce ko hannunka ne ya taba sai ka ta tsuci akwai jijiya a gurin da take daga kaji alamar tabawa sai ta tsuke to sai ka kula da wannan gurin fa idan tarka amma idan kofar ta saku ba ta nade din ba wato ba ta yi tsayyatu din ba idan ta saku ita kofar duburan to tamakkala min gasili zai samu damar wanke ba tare da ya bar wani abu na najasa shi yasa ce baka wayastarki kalila wa yujidu arka zalik kuma ya dinga sabunta motsa wannan gudun har yanzu dai bayan ya zuba ruwan ya saki kofar duburan to ba so ne kawai zai wanke bai dinga sabunta motsa wannan gurin ai zalikal makharaja wannan mafitar bayan garin ya dinga motsa shi biye da hannunsa in amkanahu zali idan hakan ya yiwu hatta ya tanazzafa har sai wannan mahallin ya tsarkaka ya tsabtace min al'aza daga najasa annazafatu da ma tsabta ko to sai ya tsabtace wannan gurin min al'aza daga najasa fa lam yumkinu ka gane ai idan bai samu damar mammotsa wannan gulun ba li qad'i yadi saboda yankewar hannu hannun nasa dungulumi ne bai da yatsun da zai iya sawa su wadatar da shi wajen wannan mammotsawa auki sarin ko gajartar hannu shi hannunsa a nishe shi ɗan kankani baya iya kaiwa dubura halittarsa ta zama haka au gai zalika ko wani wannan ko akwai ciwo ko hannun ya kandare ya bushe baya iya wankewa da shi ko ya shanye alal misali to istanaba sai ya maye ka gane ai mayewa daga naibanci ne ya nemo manya juju lahu mutumin da yake halatta da yake mubasharatu zalika ya taba wannan gurin zalikal mahal min zaujata ita ce mata duk sanda zai yi kashi to dole matarsa tana tsaye kamar yaro kalami in ya gama ta wanke masa duk wannan larura da aka ambata bai halatta yayi sallah bai yi tsarkin kashin nan lalle ne istalaba man yajuzu lahu mubasharatu zalikal mahalli ya nemo wanda yake halatta ya taba wannan muhallin min zaujati mata ce au sariya ko kuyanga ce fa in lam yajid man yajuzu lahu mubasharatu zalika idan ba yi da in bai samu wanda yake halatta gare shi ya taba wannan gurin ba tunda ai ba koyaushe yake gida ba ko zai iya zuwa gona ko kasuwa ko bayan gari jeji kuma kashi ya same shi ya kashi ba yi da wanda ya halatta ya taba masa wannan ku to ya za a yi tawadda yayi alwalarsa wa taraka zalika ya bar wannan kashin a duburarsa min gairi gasilin ba tare da wankewa ba idh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda zai yiwu shi ake yi wanda ba za ka iya ba ya sauka kanka in ba yi da wanda zai taba masa gu ba yi da wanda zai masa tsarki to kawai ya kyale ya gama kashinsa ya tashi guda yana buga ya sa wandonsa ya dai ya yi alalarsa ya yi sallah kuma sallasa ta yiwu tun da bayi da ikon wankewa wato ana abin da yake nuna maka bai halatta ya kira ajinabi wani ƙato ko wata ƙatuwa wanda ba matarsa ba ba bai wasa bai ce ka zo ta wanke masa kashi ai ba daɗin faɗa ma ka ce da Allah wala zo ka wanke maka kashi kawai ya yi alwalarsa haka min gairi gasalin ba tare da wanke wannan gulun ba walan ma kana fi qaulihi yayin da ya zamanto cikin faɗin mai risala da yake wa yastarki akwai ihamu dafihi ko akwai tunani na alwahamu dafihi na tunkuɗewar wannan zance bi qaulihi ko da faɗinsa ya ce wa laisa alaihi gasulu ma ba ɗaya min al-makharajayn eh to to sai mu tashi wannan ma kana shi ne zai haɗu da wa laisa alaihi duk to alhamdulillah alaihi wasallam ko ne askar Yawwa. idan idan an yi saba karɓo da ta karɓo musu askari shafi na nawa shafi ɗari hudu da uku fatuhul jawabi sai rana mu tashi فصل من cikin kitab al-aqdiyya فصل ladewa kenan insha Allah idza tanaza'a isnani idan mutum biyu suka yi jayayya da juna bi shay'in da wani abu me risala yace bi shay'in fi yadayhima wani abu da yake hannu alal misali wannan kamar rago ne wannan ya rike kawansa na dama wancan ya rike kawansa na hagu kowa yana cewa na sani ka gane ai to me fara da kai biye dai ma ai akwai abin da baya rukuwa da hannu gona ko gida kaga babu zancen kowa ya rike yana cewa na sani shi yasa ne ta maka kawai bishai da wani abu koma ne wala bayyinata kuma babu shaida kowanne aka ce ya kawo shaida da zai tabbatar da wannan abin nasa ne ba yi da shaida au ta sawat bayyinatu ma ko kuma shaidun nasu suka daidaita kowa ya kawo shaidu adalai ka gane ai mirsala yake za a yi hukunci ne bi a adalihi ma da wanda ya fi sa adalci duk shaidun adalai ne to a bincika waye shaidun da suka fi adalci sai a ce nasa ne to shi nan ya dukule maka ita kawai ta sawar shaidun nasu sun daidaita a adalci ko kuma sun daidaita a rashin adalci yi mana shi a dukule baka in sun daidaita a rashin adalci kamar babu ne kamar kowa bayi da shaida ne in kuma sun daidaita a adalci ne to har yanzu dai abin yana nan tsakanin sai ke halafa su lantse su masu da'awar fa masu tanazu'in ba ba shaidun ba amma a nan don rashin iya kariya har sai da ake ba wa lantsuwa me alaƙa sai yayi shaida kuma ya rantsa Haji kuma wannan kamar da muke kamar kamar da muke gani a inda yanzu duka wannan shari'a turawa ce kai shaida kuma kai rantsuwa shi dai da ya kawo ka shaida in bai samu cikon shaida ba ya rantse amma kai ne hada ka da rantsuwa da ka ai kaga halafa yace bai sai halafu ba inda ya ce halafu da shaidun da wanda suke wa shaida jam'i kenan amma da yake halafa ta duniya to su waɗanda suke da'awar haƙƙin kowannen su zai rantse waƙata sama sai su raba abun a tsakanin su kagan lazirin nasu ne halafa waƙata sama yawwa idan abin mai rabuwa ne sai a raba shi biyu kowa a bashi rabi fa in kana biye da ahadihima to kaga an koma maganar mai risala ala shay'in shi ya dai shi ma kenan amma idan abin ya zama a hannun ɗayan su yake dama har misali gona ce kai ne kake noma ta duk shekara an sani rana tsaka wani ya zo ya ce gonar ta ce kaga gona a hannunka take kuma aka ce ya kawo shaida da suka shaida cewa in ma cewa ya aro ya baka in ma ta babansa ce aka baka aro in ma ta haki ce ko ta lawani babansa ya mutu ya baro dama aro aka baka ba kyauta ba ba sayar ba aka ba suna yi ba to ya kawo shaida in ba yi da shaida kai ma da kake noma ba ka da shaida to wanda take hannunsa hukuma na hu za a yi hukunci cewa ta sace kamar gida ne kana ciki shekara da shekaru kayi aifa aifa ba a ciki rana tsaka wani ya zo ce nasa ne kuma bayi da shaida na cewa gidansa ne to wanda abu ya sha nufa shi na ne shi shi da yana ina har ka zauna a ciki kai shekaru kuma bayi da shaida da ta ce gidansa ne to wanda abu yake hannunsa nasa ne ka gane ai fa inna kala amma idan ya noke ya ce ba zai rantse ba shiwa shi wanda abu yake hannunsa ya nuna maka sai ya yi rantsuwa za a ba shi rantsuwa a kan nasa ne to hukima lahu sai a hukunci nasa ne fa inna kala idan ya ki rantsewa shi wanda abu yake hannunsa to halafa al'akaru ɗayan zai rantse wanda za a huya tuge shi daga hannunsa intiza'i kenan in ka ki rantsewa kai da kake noma gonar ko kake cikin gida ko riga ka kana sawa ko waya ce har da a hannunka wani yake kasa sai ba yi da shaida aka ce to ka rantse ka mallaki abin da yake hannunka sai ka ki rantsewa to shi fa za a ba shi rantsuwa in ya rantse zai tuko wannan abin a hannunka yace kan firadihi bil bayyina kamar ka ɗauko sa da shaida shi al'akar kai da abu yake hannunka ko gida ne kana ciki ko gona kana nomawa yace nasa ne aka ce ya kawo shaidu ya kawo shaidu shi kadai kai baka kawo shaidu ba kaga ya kadai su ne bilbayati da shaida kai da kake abin yake hannunka baka da shaida to shikenan yana daidai da wanda za a ya tuɗe shi daga hannunka tun da shaidu sun shaida ya mallaki wannan abu fa idan salafatid da'awa to idan da'awar tasu da'awa ne ba sai ta zama dan adda'awa da'awoyin da suke yi na cewa nasu ne iksalafat sai ta saba kasa akan samu haka ka kullum wa nisfin kamar wannan yace duka gonar ce tasa wa nufi wannan kuma yace a shi rabi sai tasa wanda yake nomawan yace gonarsa sai gaba daya shi kuma wanda yace a a ba duka ne nasa ba rabi ne nasa rabi na wani alal misali ko tala aka ba mu ko tala muka saya nace amma ya dinga nomawa shi kuma daga baya ya mallake yace kasa kaga nan da'awa ta bambanta wa sulusin ko kuma sulusi wanda yace rabi na wane wanda wanda yace a sulusi ne nasa to fa mazhabu malik radiyallahu anhu mazhabar imam malik Allah ya kara masa yadda annaha ita wannan gonar ko gidan tukusamu za a raba ta alal aure abu sa uliya ka gane ai wannan fa tare da sharuɗa na baya da suka gabata tasawwat bainatuhuma ya zama shaidun su sun daidaita eh ko kuma a'a shi ne da awar duka nasa ne ba yi da shaida mai da awar nufi ya kaɗe su da kawo shaida tare da wancan sharaɗin sai ya zama amma da awar ce ta saba wannan yana da awar duka wannan yana da awar rabi ko wannan yana da awar duka wancan yana da awar sulusi ko yana da awar sulusani to mazhabar malikiya za a raba ta alal auli abu sa auli ka gane auli shine za a raba a cire gwargwadon abin da wancan yake da awa na rabi ko na sulusi min ahada ashara ko daga goma sha ɗaya idan ai tun da asali an alaba goma shi ne zai fita daidai ko wannan ya zama an ba shi ne fifty taku hamsin shi shege ba hundred ba ne ba hundred ko ko ba fifty to wancan sai a ba shi fifty wannan a ba shi fifty ba shi ne asalin rago ba fifty fifty shi ne goma to za a yi auli shi ne za a ƙara ɗaya ya zama goma sha ɗaya wajen rabar za a kasa goma sha ɗaya kowa a ba shi biyar da rabi ke idan kowane nufi wato in daidai za a raba musu wa qala ibn al-qasim shi kuma almajirin mali ne yace nisratu wa salasina a za a buga talatin da shida ne wannan yana maganar da'awan nan da ta saba ka gane ai da'awa jam'i ne daga uku zuwa sama ka gane in mun koma baya mutum uku ne ashe suke da'awar akwai mai da'awar kullu akwai mai da'awar nisfu akwai mai da'awar sulu to shine za a kasa goma sha ɗaya auli zai shiga mai da'awar kullu to ba zai samu kullu ba rabi za a bashi in shaidun su sun daidaita fa a kan sharaɗin farko mai da'awar nisfu eh ba za a bashi rabi ba za a bashi biyu bisa uku ne ka gane ai mai da'awar turufi ba za za a bashi rubu kenan eh idan aka raba goma sha ɗaya mai da'awar duka aka ba shi biyar kaga bai ma samu nusufin ba tunda a cikin sha ɗaya aka ba shi biyar kaga saura shi da kaga bai samu cikakken nabi amma dai ya kusa ko mai da'awar nusufi a cikin shida za a ba shi hudu shi ba kaga ya kusa mai da'awar sulusi nawa ne sulusin sha biyu uku a rubu kai ko to shi wannan biyu za a bashi tun da sha ɗaya aka buga ba sha biyu wannan a maganar imam malik kenan shi kuma ibnu da kasu ya ce a za a kasa ko za a buga talatin da shida to shi ma dai an tashi irin yadda aka yi wannan nan haka wannan zai fita walau adafa kullu lil baqi ila ajnabi amma da walau a zafa kullum ba da kowane ɗaya kullu wahidin minhu da kowane ɗaya daga cikin mutum ukun nan a zafa baki zai raba sauran kasan ila azumi zuwa wani bare wanda shi bai kai nasa ba ka gane nan can su su ukun nan da mai da'awar duka da mai da'awar rabi da mai da'awar sulusi ko kowanne da aka tambaye shi to da kace kai duka kai kai rabi ne naka to sauran rabin nawa ya sai kira sunan wani daban ba mai cewa duka nasa ko sulusi ne nasa yawwa shi ne ajinabi wanda yake bare a cikin husumar eh to idan shi ma sai da bata tabbata ba kamar na waɗancan aka zo aka yi auli aka raba aka ba shi abin da ya samu to ya jawo kansa ruwa fa huwa wannan abin bai na yana tsakanin abin da za a ba shi a cikin wannan rago to zai je ya raba da wancan ajinabi yi mana ba ba kai ka shigo da shi ba wala sha lil ajnabi amma a rabon waɗancan ba abin da za a ba wannan ajnabi shi me yasa ba zai zo ya ce shi kaza nasa bane yawa shi ma a ce ya kawo shaida in ya rasa shaida yayi musharaka da su kai ne ka shigo da shi to kai da shi alhamdulillah sai ka ce wa man da shi hada aqdin sai ne masu nahu ko ta'alimi suna nan to ina ne annahu alwadi kashi na 61 to mu na mu zai zama na 50 da tara ma wata kila to ina ina za ta ji yawwa annatu na'ati shi ne sifa a sifatu shi ne ma'anar annat ma'anar su ɗaya a luga to a wajen malaman nahawu su suna amfani da lugar na'atu ne ba a sifatu ba al'amsulatu misalce-misalce haza kitabun mufidun haza din na shine mubta da jumla ta ismiya amma kuma ismul isharatu ne ha litanbih za ismul ishara abu biyu ne kowanne ma'anarsa daban amma saboda takaiko su sai aka haɗe su a matsayin kalma ɗaya haza ɗin da kake gani kalmomi biyu ne suka haɗu ba akwai ha antum ha'ula ba ha antum ha'ula kaga ha daban antum daban antum ai mun santa daban ko haka nan zama daban mun san manzon lazi man daban za daban allazi daban kowanne harafi ne mai gaban kansa kuma kowanne ma'anarsa daban man zallabi ya shi da muke karantawa man daban za daban allazi daban kowanne kuma yana zuwa a wani gurin shi kadai kuma ya yi aiki da ma'anarsa to haka ha ma'anarsa daidai take da ala ala shi ma ya cewa har ku tambihi ko littambihi sai ta mahaɗin haka ne ana jawo hankalinka kafin a gaya ma abin da za a gaya ma shi yasa wasu malamai idan suna fassara in suka ce ala ce ku saurara an suna faɗin haka wai a jawo hankalinka saboda muhimmancin abin da zai biyo baya al'adatu tanjihi to ha za in ka ɗauke shi gaba ɗaya a wannan jumlar a matsayin mubtada yake labarin shine kitabun haza kitabun ba magana ta kare ba mubtada da labari to sai aka kawo na'ati aka ce mufidun wannan sifa ne na kitabun kitabun ya zama man'ut shine mausuf abin sifantawa mufidun shine ya siffanta littafin an kace haza kitabu wannan littafi ne ai magana ta kare an samu jumla mufida ga mubtada ga labari to amma sai ka siffanta littafin mufidin mai fa'idantarwa to wannan mufidin shi ake ta masa na'ati wannan suna na ƙarshen shine ake ce masa na'ati sifa me yake siffantawa kitabun kitabun shine man'ut abin siffanta shi aka siffanta da mufidin mai amfani ƙara'atu kitaban mufidan in ka zo ɓangaren fata ƙara'atu filin wa fa'ilu domin ƙara'a filu madin ne sa'ul mutakallin fa'ilun marhu'un wannan tar da kace tu idan ba kai bane ai suna zaka bada sai ka ce qara'a zaidun kaga ya zama fa'ili zaidu to da yake kai ne sai ka kawo ta'ul mutakallim kace qara'atu to qara'a din fa daban su din ma daban sai suka yi zama fi'ilun wa fa'ilun to kitabu shine maf'ulun bihi mansubun mufidan shine na'atin sa sharadi da ma yana bin sa yatba'u fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi wa jazmihi ko da yake suna ba daukan jazm nazartu fi kitabin mufidin na yi nazari cikin littafi mufidin mai amfani nan kaga ya zo da kisra ba to duk yanda mal'utin sa yayi shi ma na a cin haka yake ba sa sabawa idan mal'uti yayi rufu'a shi ma na a cin zai rufu'a in mal'uti yayi fata'a shi ma na a cin zai fata'a in mal'uti yayi kisra shi ma na a cin zai kisra eh sannan in ka koma wancan gefen na ɗaya ce haza mai danun fasihun haza wannan kamar irin wancan mai danun masu kwana ne fasihun mai yalwa ko mai faɗi mai danun shi ne kabarin mubtada fasihun shi ne na'atinsa ra'aitu mai danan fasihan na ga filin sukuwa mai yalwa jaraitu na yi gudu fi mai danin a cikin masu kwana fasihin mai yalwa alhamdulillah sai me na'am a yi duba ya zo to an samu ina alhaji muhammadu na gani kwal ɗinsa waya tana kale kuma sai da manta ban kira shi ba to Allah ka to idan da zamu tashi Allahu alwadi nabi ɗari da hamsin da hudu dai ko ina ne yawwa tamrinatun ba ij'alil asma al'adiyata ma'ari ka sanya sunayen nan masu zuwa zama ma'arifa kuma ba'aha sannan kuma kowanne suna da ka sa masa ma'arifa ka sanya ta fi jumalin mufida cikin jumla mai fa'idantarwa kaga anan ma muka ce fi jumalin mufida kamar yadda aka ce kitabu mufidun ba هذا كتاب مفيد wannan da muka tafi jumalin sai muka ce me mufidati sai aka tafi jumalin kawai shi kenan amma ba siffarta wace irin jumla ba sai aka ce mufidatin mai fa'idan taro kaga na atina na jumalin kuma ya tubu fi jarrihi ya bi cikin jarrarsa to ga sunayen jamalun labuni to ya za mu yi mu mai da shi ma'arifa kafin mu sanya shi a jumla mufida sai mu sa masa alif da lamu sai mu sai aljamalu ko to muka ga da mu mu sai aljamalu tawilun shikenan mun samu jumla mufida raqumi mai tsawo ne wannan ya fita sai sai sa'alabu jila jila in za mu samu sa ma'arifa shi ma alif da lamun ne sai mu ce as-salamu kaga shi dila aha me sifar sa shi shi da wani kun san ba ba tsoro ba ana ta dila kan tun tsoro ko ayi ko dai kula ce mai tsoro ko to za ka cewa as-salamu yaqizun eh shi dila ya kizun a faɗake shi duk ta inda ka zo masa wayo ne da shi yana ganin ka babu ko sai ka ce albabu wasi'un kofa mai yalwa waladun sai ka ce alwaladu yaro ɗa'i'un mai yin biyayya ma'idatun kaɓaki na abinci da ake zuba nau'i nau'in abinci ba akwai sura ma guda ba suratul ma'ida rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama qatan faranti ko daru da ake zuba abinci mai yawa da nau'i nau'i na kayan abinci to sai ka ce ma al-ma'idatu wasi'atu wannan kabaki mai yalwa ne hisanun sai ka ce al-hisanu doki in ka ga dama ka ce jamilu kyakkyawa idan mai kyau ne to duka wannan an samu abin da ake nema ma'arifa da kuma sanya su cikin jumla musida alhamdulillah sai ne ina ne to ta'alili safi na nawa ko shafin da bari ina za mu tashi kace ka manta wakilan man asara nafsahu bil layli ko da mishi faqad farraha qalbahu bin nahar kaman za mu tashi eh wato cikon zancen baitocin baya ne yana magana akan ma'anar su ne sai muka kwana ba mu karasa shi ba wakila an faɗa a cikin ma'ana ta waƙa man ashara nafsahu billahi duk wanda ya hana kansa bacci da daddare munan cewa muke ya hana idan sa bacci ko wai ido ba shi kadai ke bacci ba zuciya ba tana yi sauran kwakwalwa ma tana yi in dai an yi bacci shi yasa to su kawai nafsu suke kawo ko ransa ko kuma shi kansa gaba daya duk wanda ya hana kansa bacci da daddare faƙad farraha qalbahu bin nahari to haƙiƙa ya faranta zuciyarsa da rana bai ma ba fa yufarrihu qablahu ka qalbahu ba zai faranta ransa ba ya riga ya faranta ma ya kashi da sigar fi'li ma bi farraha qalbahu ya faranta zuciyarsa bin nahari da rana in ya wayi gari ko da ya tashi ba shi da ko sisi aljihunsa to zai ji shi wata cikin farin ciki da nishaɗi in dai har ya rasa bacci da daddare a dalilin ibada to zai wayi gari cikin farin ciki da annashuwa ba zai tashi da damuwa da bakin ciki wala budda li talibin ilmi to saboda haka ba makawa da mai neman ilimi min al muwazabati ala dars daga yin kwazo akan wannan karatu da yake wa takrari da kuma maimaita karatun fi awwalin nahari a cikin farkon yini ka gane ai an farkon dare bayan magaruba ke wa akiri da ƙarshen dare a lokacin sawul ke fa inna ma bainal ishari domin lokacin da yake tsakanin ishan nan guda biyu yana nufin tsakanin magaruba da isha wa waqti sahri da lokacin sahur yana nufin ƙarshen dare to waqtun mubarakun lokaci ne mai albarka wanda karatu yana zaunawa a wannan lokacin kuma ba a manta shi duk karatun da aka kiyaye shi aka fahimce na farko a wannan lokacin in kana nazari ko kana biyawa za ka fahimci karatun yadda kuma za ka haddace kuma ba za ka manta in dai a ɗayan lokutan nan guda biyu ka sami kila fil ma'ana shirun kila shirun an faɗi wani waƙa fil ma'ana cikin wannan ma'anar yana cewa ne ya ɗaliban ilmi bashirin wara'a wajen nibin nauma wasu riki shi ba'a dawin aladdarsi la tufarikuhu fal ilmu diddarsi kamawar shafa'a ya ɗaliban ilmi ya kai mai neman ilimi bashirin wara'a ka rungumi tsantsanin duniya alwarau tsantsani saboda waka ne ka maka alif yace wara'a bashirul wara'a bi ma'ana yana nufin al'ifatu kamewa ga balin haram wata haruzu da kiyayuwa alil haram ga balin cin haram shine alwara'u ka gane ai bambancin sa da azhudu shi zuhudu halal din ma in ta yawa gudun ta ake halal din halal din ma in ta zama ta yi ka yi romo da yawa ni'ima ta yi yawa sai ka bar ta wannan jin daɗin sai mun je lahira wansa zuhudu ke nan abin da aka ba ma magana haram ko juma ake ba halal din ma sai ka ga mutum baya iya yin tufa mai tsada kuma ko da yana da shi saboda yana gaba komai bane wa zai wa'ado a duniya in dai ya kamfata tufafin sa sai sai yin sallah shi kenan ba sai ya wani abu mai tsada ba za ka ga abinci in ya ci kaɗan ko da yana da wadata zai ci mai yawa ya wadace nama ba kullum da su ba sai sati ma bai ci kuma zuciya tana so ya hana ta saboda mai gudun duniya zuhudu kenan shi kuma alwara'u shine at-tahzuzu anil haram yawwa to kai da kake neman ilimi ina kai ina zuhudu a yau da ba ba kullum kake samun tuwon ba rigar ba ba kawai sai kake canjawa ba ba ta ruhu da ake ba a samu wara'u dai yau ka yi taka tsantsan wajen kaucewa haramu ba shi ne wara'a ka lungumi tsantsani shine gudun haram wajen nibin nauma ka nisanci bacci wata rikin shi ba'a kuma ka bar koshi ko da ka samu kaga to ne zuhudin ya shigo kar ka cika take ya gaya maka a baya duk wanda ya take cikin sa farkon dare to ba zai iya yin abin kirki ba a wannan daren dawun alad dars ka gane ya to ga ma'anar almuwazabatu alad dars din dawun ka dawwama alad dars a bisa karatun nan karatun da ka dauka a makaranta shine darasi ko allanka da ka rubuta aka ma darasu yau shine darasi in hadda ne ka dawoma sai ka haddace shi in ma satu kai to ka kwama shi ka kara karfafa wannan hadda taka kuma ka lura da bakaken saboda sanin baki shi ma wani abu ne daga cikin karatu yawa to ka dawoma ala darsi la su fariku kar ka rabu da shi in dai ka dauke shi ko ka fahimce shi to kar ka rabu da shi lokaci bayan lokaci ka dinga jawo littafinka kana ƙara nazari kana duba fal'ilmu kaga shi ilimi kama yana tsayawa ne warta fa yana ɗaukaka bidarsu da karanta ko da ka fahimce shi yanzu ko ka haddace to fa ba zai tsaya da ƙafafuwansa ya ɗaukaka ba sai ka yi ta dandaka shi ne bidarsu fa ilmu bidarsu da darasi ne kama yake tsayawa warta fa har yake ɗaukaka to alhamdulillah فيستلزم أيام الهدافة وألفوان الشباب الحمد لله ثاني أساس الإسلام للأصول التاج الجامع للأصول نعم من في كتاب الإسلام والإيمان أشوى النبابي مثل تو a wani hadisi za mu tashi wa anhu daga abu huraira radiyallahu anhu an nabi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah ya ce ya ci shaytanu ahadakum shi ne a a to shi ke da shi din ne irin irin wancan ne shaidan yana zuwa yana zuwa wa ɗaya daga cikin ku fa yaqulu yace masa man khalaqa sama wa ya halicci sama a zuciyarsa kenan wa ya halicci saman nan me shan yace maka wa huwa mufassiru lil hadisi qablahu wannan hadisi yana fassara hadisin da ya gabace shi cewa man khalaqa kaza man khalaqa kaza san ai ba wani ne aka halitta ba to wannan hadis sai fassara mana abin da ke irin wasu da shaitan yake sawa din man khalaqa sama ba kaza din ba wa ya halitta sama zuciyarka dole ta ce Allah ne man khalaqa al-arda wa ya halitta ƙasa zuciyarka dole ta amsa cewa Allah ne fa yaqulu Allah sai bawa ya ce wa shaitan ai Allah ne kai da zuciyarka fa kuke magana kai baka sani ba shaitan ne yake jefa ma wasu wasu فيقول الله duk tambayar da aka wasa man khalaqa sama fa yaqulu Allah man khalaqa al-arda fa yaqulu Allah to manzala ta fa ban waje da min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin irin wannan a zuciyarsa to falyaqul amantu billahi wa rusulihi wannan kuma da harshe zai faɗa maza ya ce amintu billahi na yi imani da Allah wa rusulihi da manzanninsa ba sai ka dan ya gudu ya barka ya daina maka wannan wasu wasu kafin ma a kai ga man khalaqa rabbuka din jiya ba ka zo ba kenan yawwa shi yasa ba ka zo wannan kalmar ba da ya ce amintu billahi wa rusulihi da ya ce ai irji ai arju ila Allah ta'ala shine wani amintu dama ai kana da imani ma'anarsa ina komawa ga Allah ta'ala fa huwa alladhi yahfazuni min makayidihi shine dama yake kiyaye daga kaidin shedan wa bihi yattabi da wannan kalma ne na amantu billahi wa rusuli yake bayyana annal murad bil isti'aza fil hadisi abinda ake nufi da neman tsari a wancan hadisin na jiya at-tabiq wanda ya gabata jiya shine al-iltizau ila Allah ta'ala kacewa zuwa ga Allah ta'ala ainihin wasu wasu shekanin la'ini daga wasu wasu nan na shekan wanda yake tsinanne عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له قال الله عز وجل الله الله عز يا بوايا وجل يا جلمما قال يا تي إن أمتك يا رسول الله حقيقة الأمرك لا يزالون باسا بشيوا يقولون سنة شيوا ما كذا ما كذا ميه كذا ميه كذا kamar ma'anar man khalaqa kaza man khalaqa kaza din nan duk da an musulunta ko wannan lamba da yake la ya zaluna dalilin fadin wannan kila an tambaye manzo Allah aka ce ya rasulullah yaqturu ala qulubina wani abu yana tsirgawa a zukatanmu ma ya azumu alaina abin da yake girmama a kanmu Allah ka kallama biyu ni zance da shi daga mun furta wannan abin za a ce mana kafirai amma abin yana nan yana ta yawo a zuciyarmu kuma ba da san mu ba ka gane ai to shine Allah ya san wannan sai ya gaya manzo Allah al'ummar ka ba za su gushe ba suna cewa ma kaza me kaza ma kaza me kaza kamar man khalaqa rabbaka din hatta ya kulu har sai a zuciyar suna cewa haza Allah wannan abin dai ko wannan Allah ne khalaqal khalqa shi ya halitta halitta to a ƙarshe sai tambayi kansu kuma to fa man khalaqa Allah to waye kuma ya halitta Allah wannan ba zai gushe ba a zuciyar ɗan adam to sai dai ga magani can manzo Allah ya babu kul amantu billahi wa rusulihi rawahu ma al-shaykhani wannan hadisi da muka karanta na farko a yau da wannan da ya biyo baya duka bukhari da muslim sun rawance an abdullahi radiyallahu anhu ma qala ku ila rasulullahi an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an waswasi game da waswasi na shaytan kare da tilka mahabul imani wannan aiki da tsantsar imani sai imanin ka yayi ƙarfi sannan irin wannan waswasin ya iya so yake zuwa ba da dai na lokacin da wanda bai da imani mai imani yake nema ya falauta ya raba shi da imani to irin wannan tunanin maza ya ce mahabul imani shine tsantsar imani ai abin da ake nufi har zo wasu wasu izamukum at-takallumu biya huwa al-iman al-qalb damuwar ku da wannan waswasi ko da kuma ganin girman yin magana da ita ba kwa iya furtawa a zahiri to huwa al-iman al-qalb shine imani tatacce kalwasa sato ita waswasi la taduru al-mu'mina ba ta cutar da mu'mini ma da mu yasta'izu billah matakar ya dawo mai yana neman tsari a wajen Allah daga sharrin shaytan sai sa ma sura su kuma aka ce ni sharrin waswasil khannas ko sura sai guda Allah ya saukar dan mu nemi tsari daga sharrin shayatinul insu wal jinni gaba daya tunda ta ce qul a'udhu bi rabbil falak ko qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas sai aka ce min sharril waswasil khannas daga sharrin waswasi ko kwatana na alkhannas mai yawan nokewa shine shaitan shine alkhannas allazi yuwaswisu wanda yake jefa waswasi fi sudurin nas cikin zukatan mutane min aljinnati shi wannan mai jefa waswasin daga aljani ne kamar iblis wannan ko mutane ma daga cikin mutane yake da zuwa ya dinga jefa waswasi a zukatan mu'mini to wannan waswasin baya cutar da imani muddin duk sanda kaga alamar su zaka nemi tsari a wajen Allah shi yasa magana tilka mazun iman wannan shine tsantsar imanin rawahu muslimun alhamdulillah sai ne bai gulugul malami da zo ba to muktabul ahadith an-nabawiyya hadisi na nawa na goma sha bakwai a cikin harkun sadi to a cikin harkun shi ne to ya ce alaikum zamanu da sannu wani zamani yana zuwa gare ku la ya kunu fi shay'un ba wani abu a cikin wannan zamanin a arzu mafi wuya a arzu mafi wuya min salasa fiye da abu zamani zai zo ba abin da ya fi wuyar samu a cikin wannan zamanin fiye da abubuwa guda uku na farko dirhamin halali ka samu kwandala ta halal yana da wuya a wannan zamanin in yazo au akin ko dan uwa yusta'anatu bi da ake ɗebe kewa da shi wanda kake aminta da shi ba zai ci amanar ka ba ko ta zance ko ta dukiya ko ta rai aw sunnatin ko kuma a samu wata sunna ingantacciya yi umaru biha da ake aiki da ita a wannan zamanin ba abin da ya fi wahala kamar abubuwan nan guda uku kuma zala ce zamanin yana zuwa kaga yanzu dai ya fara zuwa tunda dirhamun halal a yanzu yana da tsananin wuya babu kuɗin da bai biyo ta banki shi kuma banki yana mu'amala da riba ka gane ai can ma dama kamar abin da ya mutu a cikin tindini me za ka ware ka ce wannan mai tsarki ne wannan mara tsarki ne ko wannan ta wace hanya aka same shi ko wannan daga ina ya fito rawahu tabarani an hudayfa sayyidul istighfari shugaban dukkan wani istighfari an ta kula ka dinga cewa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta Allahumma ya ubangiji anta rabbi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abun bautawa da gaskiya sai kai khalaqata ni kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni bawan ka ne kai wa ana abduka ni bawan ka ne wa ana ala ahadika ni kuma na tabbata kan alƙawarinka wa wa'adika da alƙawarinka dai mastaqatu matakar na samu iko duk abin da ka dora mun ne alƙawari tun a alamu zarri to ina kan wannan ahadi da wa'adi matukar na samu iko a'udhu duka ina neman tsari a wajenka min sharri ma salatu daga sharrin abinda na aikata marasa kyau abubu laka ina yin furuci gare ka ai a'tarifu ilaika ko uqiru ina furuci ilaika zuwa hina abubu laka ina tabbatarwa bi ni'matika da ni'mar da kai alayya gare ni bai ma butulci ba na yaga cewa kayi min ni'ima ya Allah ni'imar samuwa daga babu da ni'imar musulunci da ni'imar kasancewa ta al'ummar manzan Allah da ni'imar masoya ko kwaikwayoyar manzan Allah da ni'imar lafiya da ka bani da arziki na mata ko mataye ko ƴaƴaye ko arziki ko abinci da abin sha ko mahalli duka Allah na yi furuci cewa kayi min ni'ima wa abu'u bi zambi kuma ina furuci ina ikirari da zunubin da na aikata ban ce ni ba mai laifi bane ban ce ni mutumin kirki bane wa abu'u bi zambi ina furuci ina itirazi da zunubi na da na aikata fa gafirli Allah ka gafarta mu fa innahu domin shi lamarin da yake la yaghfiru dhunuba ba wani da ya gafarta zunubai illa anta sai kai wannan shine sayyidul istighfari da yake shi asalin gundaruwa da yake kawowa manzo Allah ya ce duk wanda ya faɗi wannan istighfari da safe in ya mutu a wane ne kafin faduwar rana dan aljanna duk irin zulumin da ya aikata in dai musulmi ne sannan wanda ya faɗe ta da marece in ya mutu a wannan daren kafin wayewar gari to shi dan aljanna ne ba gudu yana shiga aljanna saboda falalar wannan istighfari hadisi ne rawahu Ahmad Ahmad ibn Hanbal ne ya rawaice shi sayyidul ayyami inda Allah shugaban yini ko kwanuka a wajen Allah yawmul juma'a shine yinin na juma'a shine sayyidul ayyami a cikin kwanaki bakwai to juma'a ita ce shugaban su a azamu min yawmin nari wal fitri wannan yini na juma'a da ake samun sa duk sati shine mafi girman daraja a wajen Allah fiye da ranar layya da ranar idin azumi duk da mu muna daukar su ne da muhimmanci mun fi tattali da shirin zuwan su ko da za mu ci nama ne to abu da ya nuna maka wannan sallar idi ne matsayinta sunna sallar juma'a ne matsayinka fadilla to a azabu ka aje ibada da take cikin su ma darajar su daban saboda haka yinin ma a azabu min yawmin nahri wal fitr saboda me wa fi khamsu kilali a cikin su akwai abubuwa guda biyar wanda suka bambanta su da sauran kwadaki guda shida fihi khalaqa Allahu Adam a cikin juma'a Allah ya halitta annabi Adam farko kenan wa fi udida min aljanna a cikin yinin juma'a aka sauko da shi daga aljanna ila al-arabi zuwa duniya wa fi a cikin yinin juma'a tufi aka karbi numfashin annabi adamu wa fi sa'atu a cikin yinin juma'a akwai wata awa daga cikin awoyin nan goma sha biyu na yinin juma'a akwai wata sa'a guda la yas'alu abdu fiha allaha shay'an al-abdu bawa la yas'alullah baya roƙon Allah sai an wani abu fiye a cikin wannan sa'ar illa dahu iyahu sai Allah ya ba shi wannan abin da ya roƙa amma kuma an boye ta a cikin sha biyun dai akwai sa'a ɗaya malamai sun ta maganganu wasu suka ce ayi sa'a ita ce daidai lokacin da liman yake kudu ba wasu kuma suka ce a ita ce sa'a ta ƙarshe a cikin yinin juma'a lokacin zikirin juma'an nan amma sa'ar ƙarshe ne ya fi ƙarfi a wajen malamai ba abin da zai roƙa a cikin wannan sa'ar sai Allah ya ba shi malam yas al isman matuƙar bai roƙi zunubi ba aw qadi atarahin ko ya roƙi abin da yake yanke zumunci ne duk abin da ba zunubi bane ba yanke zumunci bane in ya roƙa Allah zai ba shi abu na ƙarshe na biyar wasiya a cikin yinin juma'a ta qumu satu alqiyama take tsayawa wa ma min malakin muqarrabi ba wani mala'ika abun kusantarwa ga zatin Allah ka gane ai mala'ika ne abun kusantarwa a fadar Allah wala sama'in ba wata sama daga cikin sammai bakwai wala ardin ba wata ƙasa daga cikin ƙasai bakwai wala rihin ba wata iska da take kadawa wala dabalin ba wani dutse wala ne wala hadarin wala matsakaicin dutse illa fa sai wa huwa wannan halittu malakun muqarrabun sama'ul arabu rihun dabalun hajarun wannan halittar mushfiqun yana jin tsoro miyon juma'a daga wayewar yin juma'a sai mutum da aljanna kadai wani ma a lokacin saban Allah yake yi ranar za ta hudo a yi juma'a bai damu ba bai ma santa ba waɗannan halittun gaba ɗaya daga an ce yau daren juma'a an zo ƙarshen dare na waye wadda za a shiga juma'a to kowanne a cikin fargaba da tashin hankali karfe ya zama ita ce yini na ƙarshe daga ita za a tashi alƙiyama saboda sun san a cikin yinin juma'a za a tashi duniya tunda yake fi da ƙumu sa'a to duk halittu sun sani in banda mutum da aljan sai wanda suka karanta wannan suka sani to amma wanda suka karanta ma wani yana jin tsoron ne in tuba za ta rawahu shafi an an sa'ad ibn ubada sayyidul qawmi fi sabar shugaban mutane a cikin halin tafiya khadimu shine mai hidimta musu yi shugabansu wanda suka zaɓa a matsayin shugaba ka za a ƙa'ida ta addini za ku yi tafiya za ku zauna ku zaɓi shugaba sai dai in dama a zaman gida ko da shugaban ku da yake jagorantar ku ko limamin ku ne dama ko mai tsangayar ku ne ko almajiransa ne ko malamin ku ne ko shehin ku ne dama ta ji tafiya kuma ba za ku ce a zaɓo na matsayin shugaba ba to irin wannan wanda ya jagoranci matafiya shine madugu da hausa madugu uban tafiya to a shari'a shine mai hidimta musu ko da aljihunsa in yana da shi in za a sayi ruwa shi zai saya in an tsaya cin abinci shi zai saya wani gyara ya faru a mota shi zai gyara ka gane ai idan mota ta ɓace za a tula kar ya zauna a gaban mota ana tuli ya fito a tula da shi inda mutum da zai iya tulawa shi ya kamata ya tula musu mota su suna zaune suna ba shi ne shugaba ba to shi ne haddin musu a tafiyar kamar sabakahun bi kidmatin duk wanda kuma ya rigayi sauran matafiya wanda ba shugaban ba a cikin su wani ya riga sauran yin wata hidima ana zuwa inda za a yada zango kawai ya tashi ya je ya sauke muku akumari ko ya durkusar da laƙumin ko ya je ya ɗebo muku ruwan sha ko na alwala ko ya kafa muku hema ko ya share muku ƙayoyi inda za ku zauna duk wata hidima ne da wata yake bukata ana tsayawa kawai shi ya je ya muku wannan bayan an ce shi shugaba ne nauyi ne akan shugaba ya hidimta shi sai ya yi sauri ya je ya riga kowa ya yi wannan hidimar to lam yasbiqu bi amalin a wannan tafiya ce har su dawo ba za su rigaye shi da wani aiki ba da abin da za su yi ko za su kwana suna sallah a tafiyar nan ko da azumi suke wuni a tafiyar nan ko kowannen su yana sauke qur'ani kullum a tafiyar nan har a dawo ba za su tsere masa ba a dalilin wani aiki ibada da za su yi illa shahada sai dai mutuwa shahada ku in dai ba shahada kai ba a wannan tafiyar to ba wani abu da za ka yi da za ka tsere wa wannan mutum duk abin da ka yi tare da shi ake raba lada saboda ya hidimta maka kuma hidimar ba ta zama wajibi a kansa ba shugaba aka ce yayi shi kuma ya riga kowa ka gani ana kudaitar da mu kar a naɗe hannu ka dinga ganin wani ne zai yi kai ba za ka yi ba kowa ya yi kokari abin da zai iya in wani ya kama wani hidimar yana yi kai ka je kai wata wanda ya bari kai ba ka je kai wata kaga a nan sai a taimaka wa juna rawahu al-hakim an sahali ibn sa'd sai kunu sai ashirin zamani shuradatun da sannu za a samu wasu masu sharɗantawa su da yan sanda fa na wasu su shurɗa guda ɗaya ba shurɗiyun ba to ga sunan su ya zo a hadisi da sannu a ƙarshen zamani za a samu shuradatun 'yan sanda ya yi lamba ta hudu a shuraɗa ko a sharɗa da fafi ra'i ko wasu kuniha shurɗa dama shurɗiyu suke ce musu ko shuraɗa jam'i kenan aljundu kaji ba lunduna 'yan sanda ba zai kama da an dama ta ke lundunar 'yan sanda ko ba ka suke cewa ba su ne a shurɗa ko a shuraɗa aljundu wal jam'u shine shuraɗun مثل رؤاب لأنهم جعلوا لأنفسهم أشراطا كاذبة سنسنيا وكنسوا وسشرطا أي معنى علامات وسعلامة na uniform da wasu ƙarafa a kafaɗa da wata igiya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu yi ƙorafu na biya da ake gane su da ita mazala dama ya gaya mana su tun kafin su to za a yi wasu 'yan sanda a ƙarshen zamani ya gazu na fi gaban suna sammako cikin fushin Allah. Yi, lokacin da ya farka daga bacci yana ɗaura bel yana sa uniform. Tunaninsa yau kuma ina za mu je mai shari mu samu abinci. Wa ya ruhuna suna maraita fi su kuɗin la cikin fushin Allah. Da algabab da alsukudu duk ba nasu. Kaga sun wayi gari cikin fushin Allah sun mare ta cikin fushin Allah manzo Allah ya ce wa sahabi fa iyyaka ina maka kashe ji an ta kuna min bi alaihim kar ka zama daga cikin mataimakan kai kam na san ba za ka zama dan sanda ba amma kar ka zama kalan farauta ka san da kalan farauta wanda suke turawa ya je ya gano sharri ya zo ya gaya musu su kuma su je su kama mutum in an samu wani abu shi ma a yaga masa to kar ka yadda da wannan ka zama daga cikin bidana mataimaka na yan sanda rawahu tabarani to alhamdulillah fatiha da salat al-fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداره العظيم فلا تفتح لنا بها ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا ابواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله وسلم